الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وملازنا محمد رسول الله أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana wato kasancewa cikin masu rai domin ci gaba da gabatar da wannan tafsiri mai girma na alkur'ani a wannan wata na ramadan da ikon allah yau za mun kai azumi na sha tara kenan wanda sauran kwana goma da ya rage mana wanda ake ce goma na marmari goma na wuya goma na ɗaukin sallah in ji bahaushe manzalla kuma yake ce mana goma na gafara goma na rahama goma na ‘yantawa daga wutan jahannama to muna fatan duka Allah ya yi mana Allah ya mana gafara Allah ya mana rahama Allah ya ‘yanta mu daga cikin wutan jahannama kamar yadda ‘yan uwa suke biye da mu tafsirinmu na alkur'ani a yau za mu tashi a faɗin ubangiji maɗaukakin sarki walakad anzalna ilayka ayatin bayyinatin aya ta 99 a cikin suratul bakarati
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا طريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون
Allah madaukakin sarki yana ba mu labari kamar yadda muka ji yadda Yahudu suka yi ta jayayya akan imaninsu da annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to bayan ubangiji ya kafa musu hujja wanda ke tabbatar da cewa su akan ƙarya suke yi Allah ya kira su da su zo su a yi zama da su ƙarshe ba ma mu ba hala ba a nemi mutuwa tsakaninsu da shugaban halitta annabi Muhammad wanda yake kan gaskiya inda gaske suke yi to Allah yake cewa a gaya musu fatamanna wal mauta in kuntum sadikin Allah ya tabbatar wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin to shine Allah subhanahu wataala nan sai ya juyo kan sayyidina rasulullahi tunda an kure yahudawa an gama da shafin su to ba kuma zama da a maimaita abu ɗaya ba to menene Allah zai mana nan Allah zai yi tasliya ya nuna wa sayyidina rasulullahi sallallahu soyayya idan wa'incan sun kafirce da manzo Allah Allah yana gaskata annabi Muhammadu kamar yadda Allah yake gaya mana wa qala alladhina kafaru lasta mursalan kafirai sun ce wa manzo Allah kai ba kai ne annabi ba Allah sai ke cewa yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim Allah sai da ya rantsuwa da kalmomi wanda ba kowa ne ya san ma'anarsu ba Allah ya ce wal qur'anil hakim na rantsi da wannan alqur'ani wanda gaba ɗayan ta abin da ke cikin ta hikima ne innaka laminal mursalin wallahi kai annabi Muhammadu kana cikin manya-manyan manzanni asali ma shugaban manzanni Allah ya yi annabi Muhammadu wannan shine tasliya da abin da Allah yake yi tasliya shine kamar a ce wato me za mu fassara ta da Hausa rarrashi rarrashin sa annabi sallallahu Allah yake yi to shine Allah yake ce mana walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin ya rasulullahi idan wa'innan kafirai sun kisi imani da kai mu ai mun san me muka turo ka da shi wallahi walakat wallahi wannan lamul kasami ne sannan kuma wawin ta yi adafi akan jawabin baya tunda ba za su yi imani ba ai Allah ya sani su azzalimai ne zai hukunta su amma ya rasulullahi ka sani lamul kasmi sannan la kawo kadlit tahqiqi dan ya karfafa maganan walaqad anzalna ilayka wallahi haqiqa mun saukar maka da ayatin ayoyi bayyinatin bayyanannu wanda ita ce mafi shugabanci a cikin su shine alqur'ani وما يكفر بها إلا الفاسقون يا رسول الله wa'innan da suka kafirce wa da'awarka ba kowa bane sai fasiki ba wanda zai ji da'awar manzon Allah ya kafirce sai fasiki mun ce fasiki shine al-khariju an ta'atillah wanda yake da Allah to shi ke kafircewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi a tsarin annabi duk wanda ya kauce akan hanyar manzo Allah kowaye shi Allah yana ce mishi fasiki mu duba abin da Allah ya gaya mana cikin suratul tauba qul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تكشون كسادها ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين duk musulmi in har bai fifita san manzo Allah ba Allah ya ce masa fasiki ne shi kai abin sai ta kai ga cewa har kan annabawa lokacin da Allah ke gaya mana cewa yayi zama da annabawa wa idza qadallahu misaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum ithri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum min shahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun annabawa Allah ya tara yace duk wanda ya juya baya wa annabi shi ma fasiki annabawa to shi yasa Allah ke cewa ya rasulullahi kada ka ga yadda wa'annan suke kokarin jayayya da kai kun ji irin yadda suke da manzan Allah su ce in kaza ne manzan Allah ya ba su amsa in kaza ne sai da aka gaba da amsa sai suka zo da hanya na munafinci hanya na shirka sai suka ce eh mu ba za mu yi imani da kai ba saboda Jibrilu abokin gaban mu ne a'udzu billahi Allah yake cewa ya rasulullahi kai hakuri wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wallahi mu dinnan mu ne wanda muka saukar maka da ayoyi bayyinatin bayyanannu wa ma yakfur biha babu wani dan macen da zai kafirce wa ayoyin annabi da yazo da shi illal fasiqun sai tababbe fasiki wanda ya rabu da Allah ba wanda zai ki aikan ka face sai na rabu da shi abinda Allah ke sayar da manzon Allah kenan ya gaya ma annabawa annabi in annabawa ma suka juya ma baya na rabu da su in dukkanin mumine da su juya maka baya na rabu da su wannan babu mai wannan mukamin face annabi Muhammadu wani ana iya jayayya kai da shi kuma ku je dukkan ku Allah ya ce kai kana kan daidai shi na kan daidai aiki na kuke amma banda annabi Muhammadu mun ji irin yadda aka yi ko tsakanin annabi Musa da mala'ikan nan mai cire rai mala'ika Abra'il ba haka aka yi ba har annabi Musa ya tafa masa mari ya cire mai ido to in ko manzan Allah zai mari mala'ika shafe mala'ikan za a yi hadaran Allah babu maganar wai kuma a zo a ce sasanci babu ku duba kissan Isra'ila mai iraji lokacin da manzan Allah ya tafi Baitul Qudus an tara dukkanin annabawa akan annabi zai musu sallah manzo Allah ya gabato ya tsaya malaika jibril yana kaddamar da mutane wannan shine wani wannan shine wani saboda babba ya zo shi kowa ya san sa kuma ya san kowa amma duk da haka tashrifan lahum ne su a girmama su ne a gabatar da su a ga annabi Muhammadu wannan shine annabi Adamu wannan shine annabi Ibrahim wannan shine kaza to mala'iku suna nan su ma a saitin su shugaban su jibril zai bayani manzo Allah ya ce ina cikin tafiya bayan na idar da sallah na yi jawabi ina tafiya zan juya he na ga azra'ilu zan juya in ce masa sannu azra'ilu kafin in juya har jibrilu azra'ilu ya fara da assalamu alayka ya rasulullahi da na riga gaishe shi da yayi sul adabi a cikin hadarin Allah azra'ilu shi yasa shi annabi Muhammadu shi kadai Allah ya yi wannan ba a ja da annabi Allah ya karba a'a wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah shine wanda ba a ja da shi Allah ya karba amma ana iya samu ko da tsakanin annabawa ne ko kuma tsakanin waliyi da waliyi ko tsakanin sahabi da sahabi ko tsakanin mumini da mumini amma banda manzo Allah duk yanda aka ce annabi bai fahimce ka ba bai karbe ka ba Allah bai karbe ka ba wa anta babullahi ayyu mri'in wafahu min ghayrika la yadkhulu in dai annabi bai karbe ka ba Allah bai karbe ka ba babu maganan wai musayan hujja to anan Allah yake cewa wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin haqiqa mun saukar maka da ayoyi bayyanannu idan an ce al-ayatu al-ayatu tana nufin alamatu alamomi addala'il dalilai wanda suke ishara zuwa ga tabbacin samuwar ubangiji wanda suke ishara ga tabbacin annabtar annabi Muhammadu shi yasa ake ce aya daya aya daya ma'ana dalili daya kenan alama daya shine ma'anan al'aya kowane annabi da irin ayan da yake zuwa da shi wannan annabin zai zo da ayoyi kamar yadda mu bayanin ayoyin annabi Musa yadda annabi Musa an bashi sanda aya ce a gare shi yakan sa hannu an mata ta zama aya sannan an bashi dama mutanen da suka saba masa in sun je shan ruwa su ga jini kwarkwata ya dame su a kwaɗi su takura su duk wannan aya ne wanda Allah ya bayar ayoyi tare ba annabi Musa annabinmu annabi Ibrahim Allah ya bada aya kan annabi Ibrahim wanda Allah yake cewa ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim annabin mu annabi Isa Allah ya bashi aya na tada mutattu da ba da labarin gaibu da tsuntsuwa tsuntsaye ya tada su masu rai ya haɗa wannan abin da tabo da laka ya tada tsuntsu mai rai ya yi kaza ya kaza wannan aya ne gare shi to shi annabi Muhammadu menene ayarsa malamai suke ce laulan takun fihi ayatun mubayyinatun lakana manzaruhu yumbika bil khabari da annabi bai zo da koda aya ɗaya ba fuskar annabi in ka kalla ta ishi dukkanin wani aya kawai ka kalli fuskar manzo Allah wannan fuskar ta ishi kowane aya domin da ka ga manzo Allah sallallahu ka kare kallon ayoyin Allah to amma dukkanin wani aya da aka ba mu wani annabi sai da Allah ya tattaro ta ya sa ta a cikin ayoyin manzo Allah ai ba ma aya ba su kansu annabawan fakullu ayi rusul kiram bi a al-imam al-busiri me yake faɗa ne kan akan cewa dukkanin annabawa e fa inna matasal min nurihi bihi to amma ayoyin bayin abin da yake faɗi yana cewa wai dukkanin wani aya da annabi ya zo da shi ya ɗauko ne daga cikin ayoyin annabi muhammadu fakullu ayin menene rusul kiram biha to fa kullu ayin a tattrusul kirami biha duk wani ayar da manzannin girma suka zo da shi to ta sadu ne daga cikin hasken annabi Muhammadu to saka to duk wani annabi in ka dauko nashi ayar sai ka ga karama ce in an kwatanta ta da ayar manzan Allah to shi yasa Allah yake cewa annabi kai kan fa ayatin bayyinatin ayoyin da suke tabbatar da cewa annabi Muhammadu annabta ne to wannan ayoyi ne bayyanannu babu wanda zai kafa cewa ayar Allah ayar da annabi ya zo da ita sai fasiki ma'anan fasiki anan kafiri Allah ya tsare mu wannan aya ta yi dalakin kafirci ma duk wanda bai yi imani da manzo Allah ba musamman yahudawa ta yi dalakin tabbatar da cewa wa'innan yan wutan jahannama ne Allah ka tsare mu ta yi lakin tabbatar da cewa babu wani ɗaya daga cikin halittan Allah wanda zai juya baya wa manzan Allah ko da wane ne sai ya fita daga cikin mutane na gari Allah ka tsare mu a wa kullama ahadu ahadan ubangiji yake cewa yanzu wa'innan yahudawa a kuwa kullama shin yanzu a ko da yaushe ahadu ahadan suka kulla alkawari nabadahu fariqun minhum wasu daga cikinsu sai su ware su kafirce da wannan alkawarin su watsar da wannan alkawarin bayan da sun yi alkawarin cewa in dai annabin nan ya zo mana za mu yi imani kamar yadda muka karanta a baya walan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi bayan cewa sun yi alkawari cewa mu dai Allah in ka turo mana wannan babban annabin wallahi za mu imani mu faɗi irin su tubba'ul awwal wanda daga wasu kasashe suka dinga tasowa suka zo garin madina suka zauna tun a zamanin da da da da kafin zuwan manzo Allah kafin zuwan annabi Isa sun zo sun zauna a garin madina wasu sun ce bayan zuwan annabi Isa ne to amma ala ayi halin sun zo sun zauna a garin madina da niyyar cewa annabi da ya zo za su riga kowa imani ya zama kullun tawassuli suke da annabi Muhammadu to yau gashi annabin ya zo amma kuma sun kafirce shine Allah ce wani irin alkawari ne wannan take tufka take warwara aw kullama ahadu ahadan yanzu ko da yaushe idan suka kulla alkawari nabadahu fariqun minhum wasu daga cikin su Allah sai ya ware wasu fariqun minhum wasu jama'a daga cikin su sai su watsar da alkawarin da Allah ya yi da su bal ba haka bane aktharuhum la yu'minun mafiya yawan su ma watsar da alkawarin suke shi yasa ba su imani ba Allah ya tsare mu walam ma ja'ahum rasul
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون wannan aya kamar yadda muka karanta yahudawa bayan sun tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tattauna da su akan me yasa ba ku yi imani da manzon Allah ba bayan gashi littafin ku ya tabbatar da cewa kun yi alkawarin cewa in dai manzon Allah ya zo za ku yi imani da shi kamar yadda nasara manzon Allah ya ce ina muku magiya da Allah wanda ya saukar wa annabi isa littafi ba ku karanta a littafinku annabi isa yana cewa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd yasmuhu ahmad ba ba ku karanta ba suka ce wallahi mun gani to me yasa ba za ku yi imani ba to su ma yahudawa da aka musu wannan tambaya suka ce wallahi ma akhadha alaina al-misaq mu dai a littafin mu Allah bai dauki alkawari da mu ba mu dai ba yanda aka ɗau alkawarin cewa wai in ya zo himin imani da shi mu dai mun san za a turo annabi a'a to me amfanin a sanar da ku za a turo annabi din yanzu misali ko dan aika ne in ce maka wane isa zan turo maka dan aika na anjima sai ka ce to sai dan aikan ya zo sai ya ce wani ne turo ni sai ka ce kai wallahi sam ba a yi haka da kai ba kai dai an ce maka zai zo ah to an ce maka zai zo me ake nufi zai zo ka ba shi saƙo ko ya baka sako dole dai akwai ɗayan baya amma idan ku ce ba ku ba shi bayan Allah ya tabbatar muku da akwai sakon nan hasali ma annabinku ya tabbatar da haka to wannan shine irin zalunci na yahudawa da suka yi to shi yasa Allah ke cewa awa kullama ahadu ahadan yanzu ko da yaushe suka kulla alkawari sai kuma wasu su zo su warware alkawarin su karyata alkawarin Allah ce ba haka bane da yawa masu warware alkawari ba su da imani wannan yake tabbatar maka da cewa alkawari a musulunci ba karamin abu bane Allah ka ba mu ikon rike alkawari to shi Allah ke cewa walamma ja'ahum rasulun abun mamaki yayin da babban annabi din nan ya zo musu shine annabin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min indillahi ya zo musu ne daga wajen Allah wannan tashrifi kenan girmamawa ne ga annabi Muhammadu rasulun min indillahi yatlu suhufan mutahhara ko duk yanda kaji Allah zai ga mana min indillah annabi daga wajen Allah yake kuma gashi nan mu muna ganin shi a cikin duniya to kaga wanda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ai Allah subhanahu wataala yana sama ne kaga anan in muka dauki nassin Qur'ani ya nuna mana cewa annabi daga sama ya sauko tunda Allah ce min indillahi in kuma mun gamsu cewa manzala sallama daga wajen mahaifiyarsa ce to daga ina yake kenan shi kuma Allah ce min indillahi wannan annabin ya zo ne daga wajen Allah Allah bai ce mana ya zo ne daga daga wani waje daban ba ashe di dai a yarda cewa dai fa Allah nan na tare da kowa amma wannan da tarayyar da indiya din na tashrifi ne Allah yana mana girman annabi Muhammadu ne walamma ja'ahum rasulun min indillah layin da babban manzo ya zo musu daga wajen Allah shine wane annabi Muhammadu Allah yake cewa musaddiqul lima ma'ahum bayan wannan annabin ya zo yana gaskata abin da suka zo da shi na attaura da linjila duk littattafan su annabi sallama ya zo yana gaskatawa abin da yake tare da shi yana gaskata attaura da linjila nabadahu fariqun minhum wato nabaza fariqun minhum wasu jama'a daga cikin su min alladhina utul kitaba kitab Allah wanda aka ba su littafi na Yahudawa da Nasara na baza fariqun sai jama'an su sai suka watsar da sakon manzon Allah suka kisi imani da shi suka sanya wannan sakon wara a zuhurihim bayan bayan su ka annahum la ya'lamun ka ce ba su san menene annabi Muhammad ya zo da shi ba abinda Allah yake faɗi a nan shine Yahudawa sun yi iya ƙoƙari da su da nasara wajen su rufe gaskiya amma alkur'ani ya yi iya ƙoƙarin tona asirinsu da bayyana gaskiya sai ya zamo saƙon manzo Allah yana bayyana karara to da saƙo ya zama yana bayyana karara sai abin ya ba su mamaki ta inda da saƙo ya yawaice su ya dame su sai su yahudawa sai suka nuna cewa to da littafin qur'anin da attauran da linjilan da su da nasara suka ce mun kafirce mata mun ɗauki littafin sihiri da aka koyar na- na zamanin annabi suleiman shi Allah ce ka annahum la ya'lamun nabadahu fariqum ay nabada fariqum min alladhina utul kitaba kitaballah jama'a daga cikin wa'inda aka ba su littafi ana nufin nasara da yahudawa sai suka watsar da qur'ani suka watsar da attaura suka watsar da linjilan da dille tafan annaba sai suka ce mun koma da imani da mene ka annahum la ya'lamuna wattaba'u ma tatlu shayatin al-mulk sulaiman na'am
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السير وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Na'am. Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa yayin da Yahudawa suka tabbatar da su da Nasara cewa idan an biye ma Qur'ani da Attaura da Linjila dole ya sun bi manzon Allah. Sai suka ce to sun kafirce wa Attauran, sun kafirce wa Zaburan, sun kafirce wa Linjilan, sun kafirce wa Alƙur'anin. ina dama ana ce mana dalilin na cikin attaura ne da linjila to ba mu ba attauran ba mu ba linjilan balle qur'anin da ake so aka mana sai yaya mun koma littafin sihiri littafin sihiri da aka kona tun zamanin annabi Sulaiman wannan da shi yanzu zamu yi imani to shi Allah yake ce mana ka annahum la ya'lamun ka ce ba su san at-taura ba ba su san linjila ba wattaba'u sai suka bi ma tatlu shayatin abinda shaytanu suke biyarwa suke karantarwa wato tatlu abinda ake nufi da ma tatlu ma'ana amma takra'uhu wa tudarisu shayatin abinda a zamanin she- eh, annabi Suleiman ake karantawa ake biyawa sai suka ce yanzu da wannan da su yi imani sun bar a tauran sun bar linjiran sun bar qur'ani tunda shine hujja yanzu ga abin shedananci da su yi amfani da shi dalili a wannan lokacin wato abu ne ya tabbata na labari na zamanin annabi Suleiman Yahudawa da Nasara sun san abin da ya faru a wannan lokacin lokacin annabi Suleiman da zamanin baya shedanu suna iya hawa can sama wa inna kunna naq'ud minha maqa'ida lis-sam'i faman yasmi al-ana yajid lahu shihaban rasada to a lokacin suna hawa sama idan sun hau sukan ji labarai na mala'iku da irin abubuwan da suke jin za a zo a aiwatar idan sun je sun ji sai su zo samu boka wanda suka zaunar da shi ya kafirce musu sai su zaunar da shi akan wannan fahimtar ta yanda kuma wannan bokan za su na ba shi labarai za su ba sa labarin da zai yi imani da shi wannan labarin kuma daga cikin ɗari idan sun ebo masa casa'in to guda goma za su yi mai kyau casa'in sai zama ƙarya ne duk daya yana da goma ƙarya duk daya yana da goma ƙarya saka to suna bibiyan mutum idan sun ji labari suna jin labarin sai su zo su ce maka to za a yi kaza da kaza da kaza wani zai zo kaza da kaza da kaza ka yi bayani ka ce kaza zai faru kaza da kaza ne to idan ya faɗi ɗaya sai su ƙara mai da tara wanda duk ƙarya ne to ɗayan nan shine babban abu da ya faru ko da wannan ƙaryan sun zo ƙarya ne ma ku dai kun ga ƙarya kun gaskata to wannan abin da ke faruwa kenan a zamanin to a zamanin annabi suleiman da wannan abin ya faru annabi suleiman alaihi salam sai labari mutane bokayen da suka ga an babba su labarin kaza zai faru lokaci kaza shekara kaza kaza zai faru sai bokaye suka mai da shi littafi suka dinga rubutu suka dinga rubutu suka dinga rubutu da suka rubuta shi sai suka aje a wajensu sai kawai ba labari wannan ya gaji boka kaza a shi ma boka kaza na nasa bokan akwai labarin boka sai zai ce to ni boka na kaza ne labarin shi in kana son nawa to ka kawo min naka in kwafi kai ma ka kwafi nawa kan ka an kara labarin boka ya yaɗa cikin musulmi to da labari ya yaɗu cikin musulmi sai suka ce to tun da labari ya yaɗu annabi suleiman sai labari kai kunnen shi cewa suna yawo suna cewa aljinnu ta alamul gaibi aljanu sun san gaibu mu yanzu ga littafin gaibu ma a hannunmu ma ba wani ruwanmu da wani maganin ma bauta ko wani kaza annabi suleiman sai kira aka tura gidajen mutane duk wanda aka san ya gaji wani boka za a ɗauko shi in an san boka da alaka da shi za a ɗauko shi in an san wani takarda tunda sun mai da shi littafi sai aka tattaro duk wa'innan littattafan sai aka tara su sai aka saka su a ƙarƙashin kujeran annabi suleiman wannan kujeran kuma kujera ne wanda akwai malakutiya rabbaniya akwai nuraniya malakiya wanda duk wani aljani in ya zo kusa da wannan kujerar dai narke to sai aka saka a ciki ta yanda har ƙarshen zamani ma ba wanda ya san yadda abin yake to Allah shi yayi niyyar zai jarabci mutane a lokacin da konawa annabi Sulaiman ya umarni ayi amma sai ba ya haka ba sai Allah ya saka yayi umarni aka saka a cikin wannan wajen da aka saka annabi Sulaiman bayan ya zo bar duniya shaidan sai ya zo a sifan mutum sai ya ce musu in ba ku labari mana suka ce a ba mu labari da mu ji to kuna so in nuna muku abin da ya ɗaukaka Sulemanu suka ce muna so kai a yanda aka ce aljanu masu abin shi mu gashi yanzu aljani ɗaya ma ya damu gari aka ce to shikenan yanzu mu je in nuna muku suka ce to shikenan mu je shi shaidan bai isa je kusa da wannan kujeran ba sai da wannan tsaro wanda duk wani shaidan ba zai je wajen ba sai aka yi amfani da wasu mutane manyan gari ka san har malamai za su tashi a muna son lakani lakani eh to annabi sulaiman kai an san ba dai amfani da wani abin da ba lakani ba ma'ana wani abin da yake na shirka ba zai amfani da shi ba to sai suka je su suka samu wannan kujera shaidan daga nesa aka ce ka zo muna mu fasa ya ce ha ni dai zan nuna muku sai da aka fasa aka bude aka gani kawai sai aka gani kalamai ne na sihiri da shauransu sai suka yada sai yahudawa suka yada cewa annabi suleimanu mai sihiri ne a billahi to wannan abin sai suka ɗauko kullum suna karantawa shi kuma manzo Allah sallama da aka turo shi mun san bayanin sayyidina suleiman da bilkisu ko ba haka bane to annabi a cikin manzanni da yake kawa sai ka annabi suleiman akan cewa fa fahamna suleiman wa kullan ataina hukman wa ilma ko kowanne an bashi hukunci da ilimi to wannan a cewa hukunci hukman anan annabta ne to wannan abun sai suka ce ah ku ji muhammadu a uzubillah wai yanzu wai wannan sulemanu mai sihirin wai shi yake ce masa annabi kaga fa abin nan nasa ya fara yin girma fa yanzu har ma sihiri masu sihiri ma sun zama annabawa ta shi Allah ce wa ma kafar suleiman ƙarya kuke yi annabi sulemanu bai kafirce ba walakin da shayafi na kafaru shaitanin da suka kirkiro wannan sihirin su ne suka kafirce yu'allimuna nasa sihira su suka zo suna karanta wa mutane sihiri a cikin mutane wa ma unzila ala alal malakaini bi babila harut wa marut wannan abin da aka saukar mala'iku guda biyu wa ma unzila alal malakaini wa'innan mala'iku guda biyu ba a saukan musu da sihiri ba shine man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'il wa mika'ila kenan ko wa mika'ila fa inna allaha aduwwun lil kafirin wannan jibril din da mika'ilu da suke karyan cewa su suka kawo wahayi wa sulaiman na sihiri karya kuke yi ba su zo sun karanta sihiri ba bibabila haruta wa marut wanda su kuma haruta da maruta bayani ne mai tsayi akan su to lokacin da wannan abin ya faru na annabi sulaiman alaihi salam sai ya zamo a zamanin annabi suleiman ɗin da ya zamto su wa'innan sun yi amfani da lamari na sihiri su shaidanu suka rubuta aka zo aka saka ƙarƙashin kujeran annabi suleiman alayhi salatu wasalam to labari sai ya zama wani sihiri a zamaninsa an toshe shi duk da ruwayoyi sun zo daban-daban akan bayanin sihirin akwai ruwayar da ake cewa annabi suleiman ya shiga wanka da zai shiga wanka akwai zobensa wanda wannan zoben zobe ne wanda yake ɗauke da hatiminsa na annabta sannan kuma wannan zoben da ita ne annabi suleiman yake amfani wajen buga stam duk abin da ya saka stam ita ce ta tabbata to annabi suleiman sai ba wata matarsa wanda ba yi cire ba amma da matan yana son ta sai dau zoben sai bata sai ya shiga wanka shedan da ya ga annabi sallallahu alaihi shiga wanka dama shi ya waswasa mata a zuciya ki ne ni ya baki zoben nan muna ki dan gaggani sai ta sahaba annabin Allah a dan ban zoben nan gani sai to shikenan amma to ya bata ita kuma a wasu wasin shedan ne ba wai ido da ido ya zo mata ba ka san shedan shikenan shedan sai ya yi sifan annabi Sulaiman sai ya zo kaga bambancin manzo Allah da mutane kenan shi annabi shedan bai isa ya kama da shi ba ta inna shaytan la yatakawwanuni inna shaytan la yatamassaluni ta inna shaytan la yatasawwaruni annabi Muhammad amma kaga annabi Sulaiman har yazo asbar sa in sahal ruwaya da yazo asbar sa sai shedan sai yazo ya tauta ah mi ko mun zo da nan ma kawai na fita ba ma ya an yi wankan ba ke kuma ki je waje kaza kaza kaza sai ya aike ta kawai shi kuma da islam na bayan gida sai ya zo saka zobin sai ya je ya hau kujera na mulki a fada sai ya dinga cewa ai ga wasu sihiri wasu ilimi da aka bashi ku rubuta kaza da kaza da kaza da kaza a rubuta kaza kaza kaza a rubuta aka dinga rubuce rubuce maganin kaza da kaza da kaza in kuka hada kaza da kaza kuka kalli waje kaza kaza kuka yi kaza sai a faɗi wani kulumboto sai a ce to shine maganin kaza maganin kaza da kaza da kaza aka dinga rubuta sai ya ce ku je ku karanta mutane an tafi an je karanta shi kuwa annabi Sulaiman ya fito daga wanka ita kuma ta dawo annabi Sulaiman ya jira ta ta dawo sai ta mata ah ba ni zoben nan sai ta ce wani zoben shi kuma an ce zoben da ya karba bai iya sawa a hannunsa ba saboda akwai inaya na malakiya a jiki sai ya kwafi wannan stamp din ya yi makamancinsa kamar yanzu ka san ya ce mata ina zobe na ita ce a wani zobe kuma ba bayan ka karba to anan annabi suleiman ya san cewa jarraba ya sauka masa kawai sai ya yaɗa gari kawai a ai annabi suleiman sihirin ma da yake amfani da shi na mala'iku mu ma gashi ya bamu ai gashi nan sihirin an bamu a'a kawai aka dinga yaɗawa ai ga sihirin annabi suleiman to shine labari yayi muni wannan shine littafin da aka raba to dai akwai kisosin da yawa da yawa amma mun takaita da marut wanda suka soka a babila wato haruta da maruta wannan kamar yadda muka faɗa ayan yana ɗaukan tawili guda biyu na farko wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut anan al malakain an fassara shi a matsayin mala'ika jibrilu da mala'ika mene mika'il sai ka ce wa ma unzila alal malakaini wannan sihirin da kuka ce ana yi wa ma kafara sulaimanu walakin da shaɗin kafaru wa ma unzila sihiru alal malakaini su ma wa innan mala'ikun ba a saukan musu da sihiri ba ma'ana shine mala'ika jibrilu da mika'ilu bi babila wannan sihiri da ake a babila na haruta da marut ko kuma a ce wa ma unzila alal malakaini abin da aka saukar wa mala'iku guda biyu na ilimin sihiri bi babila a garin babila harut wa marut harut da marutu sunansu kenan ya zama badali kenan na wancan malakai ne kenan ma'ana wa ma unzila ala haruta wa maruta bi babila wannan abin da aka saukar wa haruta da marut a babila haruta da marut wasu mala'iku ne wanda suna nan a cikin fadan Allah to lokacin da an saukar da annabi adamu kamar yadda mun yi bayani a baya a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusaddu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun to lokacin da aka sauko da annabi adam mun sani mala'iku sun yi tambaya yaya za a yi ai haka eh wanda yake barna a doron kasa su zub da jini su yi kaza su yi kaza Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba ba haka aka yi ba to sai wasu daga cikin mala'iku lokacin da annabi adamu bayan ya bar duniya annabi nuhu a zamaninsa ga abin da aka yi har aka tafi duniya wasu annaba suka biyo baya sai suka ga irin sabon da ake wa Allah sai suka ce ubangiji ka duba irin wa'annan mutanen amma mun faɗa a amma sun ci gaba da saba ma Allah sabo suke ba su ba su gajiya kamar ba san ba Allah ba kaza kaza kaza kaza sai ubangiji sai magana da su suna hira hiran mala'iku sai Allah ya magana da su yake ce musu ai abin da na daura musu da kuma za a daura muku sai kun saba ma Allah sai su a zuciyarsu sai suka ji kai anya ai yanda suke ganin girman Allah duk yanda suke bin Allah ba su ga abin da zai sa su saba ma Allah ba sai Allah ya ce to a cikin su a zaɓi shugabannin wa'innan rundunar mala'ikun to ɗayan su babila ɗayan su ai ɗayan su haruta ɗayan su maruta mala'iku ne to sai aka zaɓe su sai aka sauko su duniya a matsayin su na mala'iku amma a sifan mutane sai Allah ya ɗaura su a matsayin sarakuna masu mulki da iko wanda su suke yanke hukunci wa mutane to abin mamaki shine sai Allah ya jarumce su da sabo daya sha'awa bai sa musu hasada ba bai sa musu gulma ba bai sa musu munafinci ba bai sa musu yunwa ba shi ma yunwa kun san ai sabo ne ko ba sabo ba ne yunwa sabo ne ko ba sabo ba ne ni abin da yasa nake fahimtar yunwa a matsayin sabo maza Allah ya ce idan ɗayan ku yana karatu sai ya ji bacci ko an ce ya bari ko sai da kar ya je ya saba ma Allah me yasa zai saba ma Allah bacci ko to yunwa fa in kana jin yunwa to Allah da ya sauke gari guda sai su kafircewa Allah mutane da yawa da suke kafircewa Allah neman kuɗi ne shi yasa ake faɗin wani hadisi a kadal faqru an yakuna kufran talauci in yayi muni ya kusa zama kafirci duk da cewa akwai falalan talauci su baye suna nan da limamai ko ba haka bane akwai falalan talauci wanda da yawa ana son falalan talauci to Allah ka ba mu falala na arziki da imani eh Allah ka ba mu falalan arziki da imani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin cewa hadisin nan da ake cewa wai wai zahaba ahlud duzuri bil ujur ko to wannan shine falalan arziki Allah ka bamu zahaba ahlud duzuri bil ujur manzo Allah kuma ya fassara da cewa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha to in Allah ya ba mutum wadata to ya bashi makullin aljanna haka ma in ya bashi talauci ya bashi makullin aljanna domin hakuri din kanta kai da ka shiga aljanna a cikin sauki sai da kai talaka ne da ka shiga cikin sauki yanzu wani aka dinga warewa kwabo daya a ina ka samu silai biyar a ina ka samu sai a shiga aljanna ma a manta shi bai shiga ba amma kai in Allah ya jarabce ka da talauci kaga ya maka yanda ma kai zaka je ka shiga aljanna ba wani hisabi mai tsayi in ka iya jurewa Allah ka ba mu wadata ka ba mu jurewa da wadata albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai wayannan Allah bai jarabce su da wannan ba wai ina ga muku nau'o'in sako sun fi dubu amma ɗaya Allah ya saka musu a matsayin su na mala'iku shine sha'awa suka zama masu jaraban sha'awa ba Allah ce zuyina linnasu hubbu shahawati ba sai aka saka musu ita kuma aka ki taimakon su akan ta ka san duk abin da Allah ya saka maka sai ya taimake ka akai to su sai aka bar su da ita da aka bar su da sha'awa shi yasa Allah ya ce ku daina zargin bayina me ne nan sun mun sabo sun yi kaza sun yi kaza ai zan yafe musu sai suna ganin kai su gaskiya ina mutane ba su kyauta ba kai mutum din nan yaya za a yi ubangiji Allah da irin girmansa kai ta saba masa ka aikata kaza kai kaza kai kaza Allah subhanahu wataala sai sako su duniya sai aka saka su su zo su yi hukunci da aka sako su kaga ai an ba su dama kenan kamar irin dai abubuwan nan dai da ya faru da aka ba su dama suka zo cikin duniya suna hukunci suna hukunci sai wata mace wanda a dukkanin mata a wannan zamanin ba a yi wata mai kyau irinta ba ga mugun kyau ga iya murya ga kuma iya makirci na mata kirsa da ta zo ta karkada kai ta kawo musu hukunci da ta kawo hukunci kawai suka ce kai a ina aiki kike da gaskiya kawai kaji hukunci na farko da suka ce ke da gaskiya ashe ba sun faɗa kawai don tana da gaskiya ba ne sun yi ne domin su biyo baya su karɓa gaskiya sai suka zo suka same ta ɗaya a cikinsu sai ya ji ya ce to yanzu abin da ya kawo ni wajenki na zo ne ina son in kin yadda in kusance ki ta ce ni ne za ka kusance ni ya ce e ta ce ai ni ba a kusanta ta sai in an yi abu uku na farko ka ce kai mashirki ne in ka yadda ka kafircewa Allah na biyu za ka sha giya na uku za ka kashe rai na hudu za ka sai suka ce ni wallahi bai isan kafircewa Allah ba a kanki bayan da za a kafircewa Allah gumma gumma ma shan giyan ce to shi kenan ke shan giya ne ban yadda ba ta kore su ya sake dawowa to yanzu ya za a yi in kun yadda ni na gaya muku dalilai na ku sha giya ku kafircewa Allah a yi kaza da kaza da kaza sai suka ce to shi kenan tunda ta faɗa haka a sha giyan kawai bayan sun sha giya da ta takura su sai suka sha giya da suka sha giya kuma sai suka zanke mata ma'ana suka kusance ta bayan sun kusance ta shaidan sai kaɗo wani ta wajen da ya zo sai da sai ce la wa'innan masu hukunci din ne suke suke lalata sai suka kama suka kashe shi kaga sun yi kisan ko ƙarya kuma sun yi ta yi sun ga sun yi ƙarya mu ba mu yi ba ƙarya kake yi muna biki suka kama shi suka murɗe shi suka kashe shi to shine sai Allah ya ce musu to kun gani na gaya muku cewa kuna jarabtan bayina da baki ku ta surutu akan bayina ni na da ce su yake da iko a kansu tun da haka ne ku zaɓa in ma in azabtar da ku in cire ku cikin mala'iku ko ko tun a nan duniya ku zaɓa na duniya ko na lahira suka ce a a a mu mun zaɓi azabar duniya a yi mana azabar duniya to shi Allah ce wa ma unzira alal malakai ne bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur su a lokacin da suka zo sun zo da ilimi na cewa in ka haɗa kaza da kaza da kaza zai maka magani amma wannan kafirci ne karka yi wannan kafirci ne domin sun zo da wannan fanni na sihiri ɗin saboda sun ce inna ma na hannu fitnatun mu ɗin nan fa ibtila'un wa ikhtibar mu jarrabawa ne Allah ya turo mu duniya mu mun zo ne fa a jarabce mu mu ma mun zo mu jarrabe mutane fala ta kakka yadda da wannan sihirin da kafirta da su karanta su nuna kuma su gaya maka to sai malamai suka ce yaya za a yi a ce sun zo su karanta sihiri bayan sihiri haramun ne ya da ai kuma a ce mala'iku sun karantar da shi sai aka ce to ai kamar abin da ya shafi ilimi abin da ya shafi zina kisan kai da makamantansu duk abubuwa ne wanda suke haramun amma waye ya sanar da kai Allah amma da ya sanar da kai me yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa in ma kafura to tunda ai Allah shine ya san me kafirci sai ce wa hadainahu najdain mun shiryar da shi hanyoyi guda biyu ɗaya kafirci ɗaya mene shirya falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakkur aqaba to duk da bayani shine Allah yana da ikon ya sanar da kai abu mai kyau in ka gana maka bi kuma ya sanar da kai mai muni dan ya haramta maka bi ko ba haka bane ba kamar irin luwadi duk ba bayanin qur'ani aka ji labarin su ba kafin aka fara mayi wasu sai da aka ji bayani cewa ga abin da al'umman kaza suka yi aka yi gargaɗi to ashe ba laifi bane idan an karantar suka faɗi wannan magana kuma zai yi wa a shari'an su haka yake mu a shari'an mu ba haka yake ba to Allah ya ce wa ma yu'allimani min ahadin ba su karantar da kowa fannin sihiri hatta ya kula har sai sun gaya mutum innama nahnu fitnatun mu din nan fa jarrabawa ce wa duniya mu din nan fa kan mu jarrabawa ne fala takfur kakka yadda ka iya wannan abun in kai za ka kafirta mu daga gan mu ba za mu kafirta da wannan abin ba kai ne dai in ka shiga da kafirta domin su sun san meye su Allah ke cewa fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sai su karantar da mutum su kuma ya suka narke wajen koyon ya zan yi raba auren wani da wance auren wani da wance wannan ya zo ya raba auren wannan wannan ya zo raba auren wannan yana daga cikin abin da Allah ya fiki shine raba aure haramun ne raba aure manzar lasallam yake cewa abgadul halal ila Allah at-talaq mafi tsananin halal da Allah ya tsana shi ya halatta amma bai so shine shika shikan aure to wanda ya raba mata aure kuwa karaman mace da mijinta aure babban zunubi ne wanda Allah baya yafiya wa mutum har sai an yi wa mutum uku ba tun anan duniya kafin ya je lahira saka lallai raba aure haramun ne kuma yana cin kaba'ira wadda an yi sakaci da shi akwai masu dalilin aure to su yi a hankali shi taka tsantsan akwai wanda za ka iya biyan sa ya je ya tsinka mata aure ya ɗaura maka a kafanka kaman kaza ya je tsinka aurenta kai ya zo ya ɗora maka saka lallai duk abin da zai jaraba aure a nisance shi haramun ne Allah ya ce fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi sai su koya daga gare su abin da ke raba tsakanin mutum da matansa Allah yake ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah ba su da ikon cutar da wani kowaye shi sai da izinin Allah duk wannan Allah ya mai da lamarin wa kansa ashe sihiri bai tasiri sai in Allah ne ya yadda sihiri bai tasiri sai in Allah ne ya yadda akwai wani kisa da ake bayarwa na maulan mushuhu Ibrahim a aka ce wata rana wanda daga cikin almajiransa a sharaɗinsa shine duk almajirin da ya zo wajensa ba ya rike almajiri ya mai da kai bawa ka shekara biyar kana bauta goma kana bauta sha ɗaya kana bauta ishirin kana bauta ƙarshe kuma da bauta mai yaya wannan ba ɗabi'a ba ne na musulunci ba ɗabi'a ba ne na shehunai kuskure ne da wasu suke ɗauka suke yi a lokacin da mutum yake yanda ka san mai sana'a haka za ka yaye shi ka cika shi da Allah sai kuma ka sakar da shi ya je ya yi abin da zai yi amma ba rike shi za ka yi ya bauta ya bauta ya bauta ba haka ake nufi ba bauta shine kamar hidima ko sai dai akwai wanda su Allah ya huwaice su su haka suke su da Allah ba shi da dalilin to shi kuma sai ya zama yana yi cikin kima duk na kasa da shi na kasa da shi ne ba dai zama kullum kuma shine tunda ya bayar kansa a matsayin mai hidima ko zai share zawiya ko a matsayin mai cefanen zawiya shikenan kuma sai ya zamo kai ka taso a matsayinka wannan yaro ya taso a yanzu wannan ma taso a yanzu duk suna kaskanta shi ba haka ake ba in kuka duba tsarin rayuwar shi Ibrahim ba haka yake ba kuma duk wanda ya hau kan wannan abin kuskure ne ba daidai bane ba duk wanda aka ce wannan muridin sa ne shi Ibrahim a yanda yake tsarin sa wani da yawa dama muridan ma shehunai ne malamai ne inda neman girma ne sai ya tara su koyi ku yi ta min noma sai ka cika malami asara kai ta fifita kai fifita kai fifita sai a ɗau hoton ka a tura garin ku kun gani shehin kuma fifita yake ba dan nan mun girma bane tsarin haka Allah ya tsara ne kawai mukami ne wanda take gajan mulki na khalif khilafa na bawiya wanda suke gadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kujera ne gadan annabi Muhammadu al ulama'u warasatul anbiya'i wannan sayyidu ulama'i zamanihi ne to me ya faru duk muridinsa idan ya zo a lokacin abin da kake bukata zai sirita ka aka yi la'alla ka san fannin fiqhu tauhidi amma kana da dan rauni a wani fanni sai a saita ka la'alla fannin ka na hali ne sai a saita zuciyanka akan abin da zai tafiyar da kai daga nan kuma sai a mai da kai ka je ka shayar da mutane Allah da haka lamarin ya dinga yaduwa duk wanda ya zo sai a kare shi da abin da babu shi wanda ya rasa sai a tura shi kawai sai tafi tafiya ta tafi kuma ya tafi kuma zai je ya ja wasu zuwa ga Allah sai ya zamo yanda shi ma ba a masa ƙeta ba ba a masa mugunta ba to wa zai je cutar wannan shine abin da ya kamata dole ya zama haka ake yi duk wanda yake karkashin ka kokarin da zaka yi shine ka nema masa yanda zaka yi ka ɗaukake shi a cikin sha'anansa kar ka nemi kullum burinka shine ka kalle shi a ƙasa ka taka shi a'a kokarin ka in ma wani alkhairi ne ya zo ya maka kamar yadda zaka so ɗanka ya fika haka zaka so wanda yake ka shayar da shi ya fika a cikin hadarin Allah to kullum kokarin da ake yi kenan shi yasa in wannan shehin ya je da ga take ya je an mai ijaza an ga ya cancanta shikenan to ɗaya daga cikin su sai aka tura shi wani gari garin majefa ne matsafan gaske wannan ya jifa wannan ya jifa wannan ya jifa ya dawo kuma ya dawo an ce daga wajen sabil fadati haske kowa yana zuwa wajen shi tun daga shi nan an zo kawai fakultu la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu fa fada minni sirruhu fala ahad ya'rifuni yaqsadi liman arafa Allah as-samad dole sai kowa ya zo kowa ya zo shikenan me zai faru an ce da ya je wata rana ya gagara bacci wuta kawai ke gani suna fada ta gidan shi wup saboda jifa da ake wup aka ce a tsakan dare ya hudu ya fito ba shiri ya ce to zan mutu ya zo shi ya nema ya koma gidan shehu radiyallahu anhu ya ce to mutane sun sani a gaba da su kashe ni aka ce ya ce ka koma ka ci gaba da abin da kake yi na ibada da kuma nuna wa mutane abin da ya kamata a yi na bin Allah da bin manzan Allah ya koma ya sake guduwa a na uku da ya dawo sai aka masa kashefi ya ce kaga duk abin da ke faruwa ya ce ba zai wuce ba sai ya sauka a hannunmu haka duk abin da zai zo na wanda suke ganin jifa ne na wanda suke ganin menene sai ya sauka a tafin hannunmu wanda zai same ka zai same ka to daga nan ne sai same yaki ne domin Allah ya faɗa wa mahum bi darrina bihi min ahadin illa bi iznillah duk wani majefi ko wani matsafi ko mai kambun baka ba abin da zai iya maka sai da izinin Allah to amma da izinin Allah akwai tsari ko sai a nemi tsari kuma duk da izinin Allah mala idan shi izinin Allah sai ya zama ba su suka nufa ba Allah ne ya nufa to kullun ka zama kana kofar Allah duk abin da ya zo maka to sai zama ɗaukaka in ma wani ne ya jefe ka a cikin jifan sai ka zamo mai yawan bautan Allah istighfari idan ka fita daga cikin wannan jifan bo a cikin gidan lahira abin da ake nufi duk abin da mutum zai yi na duniya to ya nema a wajen Allah idan mutum ya koma wajen bokaye to ba abin da za su samun masa na rabonsa na duniya da lahira zai rasa su Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa dukkanin wa'inda suka yi wannan ba su da rabo a cikin duniya balle a lahira wala bi isa ma sharo bihi anfusahum lamari ne wanda yake yayi muni wala bi isa ma sharo bihi anfusahum abinda suka sayarwa kansu na wannan wato abin da ya shafi bokanci da tsibbanci da tsafi Allah ya ce wannan abu ya yi muni laukanu ya alamun da a ce sun san cewa Allah ne mai yi sun san cewa tsafinsu da bokancinsu baya tasiri na'am to lokaci ya yi insha Allah inda tambaya sai mu amsa takaice a gurguji insha Allah sadakallahu lazim da tambaya na farko yake cewa da fatan malam a shawarwa lafiya menene hukuncin mutumin da ke sallan tarawihi to da ya raka a biyu a madadin zuna yi tahiya sai ya miƙe ya cika wannan raka hudu ya yi sallama shin zai yi wani sujada ne ko kuma ya matsayin sallarsa
bai sallan tarawihi sai ya raka a biyu ko sai ya miƙe sai ya mene sai ya ƙaro raka biyu sai ya sallama mana idan ya karo raka biyu sai ya sallama kuma ya yi biyu kenan ya yi daidai an fahimce ni shi na fila dama raka a bibbi ake salatin laili masna masna kuma tun da ya yi raka biyu ana iya raka a hudu a nafila ana yin raka a hudu domin a ruwayoyin da suka zo akwai ruwayar da ya zo manzo Allah yakan yi hudu yayi hudu yayi hudu yayi hudu yayi hudu yayi uku yayi biyu wanda ta zo da maganar raka a talatin da wani abu din nan ana samu to mutum zai iya yi in ya raka'a biyu sai zarciya ta same shi ya raka'a hudu shikenan sai ya yi sallama in ya raka'a hudu ya zama tahiya ya yi tarawihi Allah ya taimake mu za mu tsaya nan sai dama lokaci ya cika mana za mu yi addu'a albarkar annabi sallallahu alaihi akwai masu neman addu'o'i Allah ya biya mu kowa bukatunsa mu ma Allah ya biya mana bukatunmu albarkan manzo Allah Allah ka sa mu cika da imani yan uwa ina kiran mu da juna baki daya watan azumi na ramadana ya sako mu a guje ana dai shan yunwa dai da shauransu da rani to amma falalan da ke cikinsa girmansa ya kai ƙoƙari za mu dukkaninmu ya zama mun aje wani abin da muna da kyakkyawan zato wa Allah cewa Allah ya yafi mana hadisin da kullum yake kara bayani a kayi ni tsoro yake bani wanda ina tunatar da dukkan yan uwa mu duba girman wannan hadisi manzala ya ce ibani kafin ya faɗan sai da aka yi ne tukun aka ce Allah ya yi shi shari'a isan tamu da tsinuwarka Allah ka sa mu cikin rahmatka ina kiran yan uwa a yawaita faɗin abin da sai da tuna Aisha ta tambayi manzo Allah ta ce ya rasulullahi da zan ga daren lailatul qadr me ya kamata na ce kai me ya kamata ka ce Allah ya kai ni makka ko Allah ya kai ni makka Allah ya kai ni madina Allah ka ban moto prado Allah ka aurar da ni duk addu'o'in kenan ko manzo Allah ya ce ba haka zaki ce ba idan kika ga daren lailatul qadri addu'an da zaki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله كيني يا فياني كنا سن يا فياك يا في منا تو wannan addu'a na annabi sallallahu alaihi wasallam a musamman goman karshe ana yawaita fadin sa annabi yafi kowa sanin menene alkhairi me yasa manzo Allah ya ce a nemi yafiya fiye da komi idan aka ce wannan innocent ne an yafe masa ya cancanci ya samu komai amma duk girman da ka samu sai aka ce mai laifi ne a zarge kake a kuntace kake to a hadaran Allah ma ka samu yafiya ya fi maka komai shi yasa zaka ga addu'an manzo Allah Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal ma'afata ad-da'imata fi dunya wal akhirati muna neman ka yafiya a duniya da lahira to yan uwa mu yawaita yin istighfari kullun akalla ka samu kai istighfari 100 balle mutumin da ke karanta wurin dariƙar tijaniya kullum muna yin istighfari aƙalla a rana kana yin istighfari nawa ne 230 ko ba haka bane to 230 so 360 kusan dubu saba'in da biyar da wani abu ne to me dai hana mutum kullum ka ƙara yin istighfarin nan hatta wanda ba yi ka ci gaba da yi istighfari astaghfirullah astaghfirullah ko da mutum bai samu wani abu ba ba a rubuta ka cikin aljanna ba dai a yafe ma din domin wanda ba a yafe masa ba ya shiga cikin wanda Allah ya tsine musu Allah karka tsine mana Allah ka kusanta mu da rahmanka Allah ka yafe mana wanda suka tsaya cikin wannan hidima Allah ya tsaya musu a kwamiti na tafsir da ɗawainiyar da ake ta yi Allah ya saka mu kowa da alkhairi yan uwa da suke ba mu ƙarfin gwiwa kullum muke tare da su Allah ya saka musu alkhairi Allah ka yafe mana kurakuranmu albarkan manzo Allah ka gafarta wa iyayenmu shaunan mu Allah ka tausaya musu iyayen Allah ka tausaya musu shaunan Allah ka ɗaukake su ka kara musu lafiya da nisan kwana albarkan manzo Allah albarkan alqur'ani Allah ka maimaita mana wani shekara rahman da ake samu ka nuna mana daren lailatul qadri albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا عليك المسير بسم الله الرحمن الرحيم آي رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأكبر والهادي إلى أسرارك المستقيم وعلى هادي أحمد الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله